أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na lahadi yau sha ɗaya ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436 wanda kuma ya zo daidai da 28 ga watan shida miladiya ta 2015 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kafi akwai tambaya da take da alaka da abin da muka karanta za mu karanta ta idan mun samu dama mu kara da wata in kuma mun samu dama ba sai a yi haƙuri wannan bayan ya yi sallama yake cewa menene ingancin wannan maganar da take cewa masu umarni da a gina masallaci su ne muminai kuma masu ba da umarni a gine wajen su ne kafirai kamar yadda ya zo cikin littafin tafsiri misali a tabari ya jero isnadi kamar haka حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن عبد العزيز ابن رواد عبد العزيز ابن أبي رواد عن عبد الله بن عبيد ابن عمير قال أما الله على الذين أعثرهم على أصحاب الكهف مكانهم فلم يهتدوا فقال المشركون نبني عليهم بنيانا فإنهم أبناء آبائنا ويعبد الله ويعبد الله فيها وقال المسلمون بل نحن أحق بهم هم منا نبني عليهم مسجدا يصلى فيه ونعبد الله فيه أبنى hadisin yake cewa ko kuma ruwayar take cewa a kabari yana cewa ibnu humaid ya ba mu hadisi ko ya gaya mana cewa shi kuma ya ji daga salama shi kuma daga abdulaziz ibnu abi rawat shi kuma daga abdullahi ibnu ubaid ibnu umair yake cewa allah ta'ala ya ɓoye mahallin ashabul kafi ga su mutanen da ya nuna su gare su falam ya tadu ba su iya gane ina suke ba faƙalal mushrikuna sai mushrikai mushrikan garin sai suka ce nabni alaihim bunyanan mu yi musu gini wato mu tayar da gini a kansu fa innahum abna'u aba'ina domin ƴaƴan iyayenmu ne wa yu'badullahu wa yu'badullahu fiha abauta wa Allah a cikin wannan gini وقال المسلمون سي مسلمي سكتي بل آآ نحن أحق بهم مو muka fi cancanta da su hum minna su wani bangare ne daga cikinmu nabni alaihim masjidan musalla fihi za mu gina masallaci a kansu da za a rika sallah a cikinsa wa na'budu Allah fihi da za mu bauta wa Allah a ciki haka nan ya kawo maganar qurtubi da yake cewa ruya anna ta'ifatan kafiratan qalat nabni bai'atan أو مضيفا فمانعهم المسلمون wani ɓangare wata ɗa'ifa wacce take kafirai suka ce mu gina gurin bauta a inda suke ko kuma mu gina gurin ajiye baki sai musulmi suka ce ba su yadda ba wa ƙalu da nattakizanna alaihim masjida suka ce haka mu za mu za mu yi masallaci a kansu sannan mai tambaya ce zai lissafo sunan littattafai ba tare da ya kawo maganganunsu ba amma dai kamar irin su fathul qadir ibnu atiya zadul masir at-tasir li ulum at-tanzil al-jalalain sannan karshe yake cewa tambihi malam wallahi tambaya ne kawai ba challenge ba to ba wai kowace tambaya ce muke cewa challenge ba ai daga salon yadda abin yake zaka zaka fahimta daga yadda aka kawo maganganun a wannan abin da ka kawo duk na karanta su babu wani abin da ban karanta ba sai dai ba komai ne mutum ya karanta ba sai ya zo ya ta faɗa kuma a cikin bayananmu mun yi ishara cewa akwai waɗanda suka ce wannan kafirai ne waɗannan musulmi ne mun yi ishara zuwa ga wannan duk da cewa mun mun firin jayar da kasancewarsa dukan su musulmi mun firin jayar da wannan wannan ruwa da ka kawo ta ɗabari ruwa ce wacce ba ingantacciya ba ta fuskar isnadi a shi malamin ɗabari din za ga ibnu humaid ne ibnu humaid shine muhammad ibnu humaid ar-razi wanda malamai masana ilimin hadisi duk sun karyata shi musamman 'yan garinsu irin su abu hatim razi abu zur'a razi muhammad ibn muslim ibn wara razi irin su fadlak razi malamai da yawa waɗanda 'yan garinsu ne duk sun tuhume shi da karya shi yasa ma ruwayoyin da kabari ya kawo dangane da labarin ashabul tafi da na bi su duk na samu ta hanyar shi wannan malamin nasa ne shi yasa ma za ku ga ban ɗauko daga cikin ban ɗauko ruwayar daga cikin tsabari ba sai muka ɗauko ta daga abinda ibnu hajar ya ambato a cikin littafin sa tagliqu ta'liq ruwayar ibn al-munzir da abu hatim ar-razi wanda ruwaya ce sahiha zuwa ga abdullahi dan abbas shi kansa wannan koda ya inganta shi wanda yake wannan maganar ba wai sahabi bane ba sahabi ba ne ba na farko da bai jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ba sahabi ba ne sannan ba tabi'i ba ne saboda wani ne daga cikin mutane malamai wanda shi ma yake ganin ga faɗa abin da ya ji bara ya faɗa to sannan ma ruwaya zuwa gare shi shi abdullahi ibn ubaidillah ibn umair abdullahi ibn ubaid ibn umair shi kansa ruwaya zuwa gare shi bata inganta ba saboda haka shi yasa sauran duk littafan da ka kawo wannan ita ce tsotsori shi ne madogarar sauraka abu ɗaya ne kowa in ya tashi zai kwafo yadda kai ka kwafo haka to wani ma haka zai kwafo haka zai kwafo sauraka duk littafin da ka jera babu wani wanda ya kawo wani sabon isnadin da ba wannan ba saboda haka abinan toshiyar ko kuma in ce madogarar ko tsotsuwar inda suka samo labarin guda ɗaya ne shine wannan saboda haka waɗanda ka kawo ibn atiya da zadul masir zadul masir na ibn jauzi da tashil na ibn juzai da jalalaini da ma waɗanda ba kawo ba suna nan da yawa duk yawanci suna kawo labarin qurtubi ya kawo shi ma kamar da ka kawo haka to sai dai magana ce wacce bata inganta ba shi yasa ma ba mu ba mu tsaya mu bi ta kanta ba inda a ce komai da aka faɗa sai mun faɗe shi to ina jin da yanzu muna nan a ayoyi biyu ko uku na farko kuma watakila azumin har ya kare ba za mu gama wannan ba saboda maganganu ne masu ɗimbin yawa saboda haka muna rerayo abinda muke ganin ya kamata a faɗa sauran kuma mu tattara mu basu sai kuma tambayarsa ta biyu da yake cewa me ingancin wannan asar ɗin حكى الخطابي في معالم السنن عن عبد الله بن عمر انه رخص في الصلاه في المقبره في المقبره وحكي عن الحسن انه صلى في المقبره وعن ابن جريج قال قلت لنافع اكان ابن عمر يكره ان يصلى وسط القبور قال لقد صلينا على عائشه وام سلمه رضي الله عنهما وسط القبور والامام يؤم والامام الذي يؤمه هو الامام يؤمه صلينا على عائشة والإمام الذي يؤمنا عندما صلينا على عائشة أبو هريرة رضي الله عنه وحذر ذلك عبد الله بن عمر رواه البيهقي وغيره سيكون يكاو وني أثر وديتي الخطابي أشكل لتاف معالم السنن يا كاو شرك عبد الله بن عمر شوى يا بعد سوكي وتويا سسوتا يا ganin ruksa ce akwai sauki ga yin sallah a cikin a cikin makabarta kuma an hikaito haka daga alhassan ana nufin alhassan al-basri annahu salla fil maqbara cewa yayi sallah a cikin makabarta sannan ya kawo ruwaya ta baihaqi daga ibnu juraij zuwa ga nafi dan abdullah ba mu yi maganar dan ka kula jiya lokaci ya kure mana don haka ba mu hatta hadisan da muke so mu faɗa a jiya ba mu faɗe su duka ba mun da ya faɗi wasu akwai hadisan da suka zo na cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana a yi sallah a makabarta ko ko abin da ya hana a yi sallah a cikin makabarta kuma ya hana a gina a yi gini akan akan kabari na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an nusalliya fil في في في في المقبرة أو أن نبني أن نصلي على القبر أو أن نبني عليه أو أن نبني عليه ko kuma mu yi gini a kansa saboda haka waɗannan hadisai duk ba mu ba mu kawo su ba saboda ganin cewa lokaci ya kure da haka ba mu yi magana ba mu yi magana akan sallar wanda zai yi sallah a cikin makabarta mun yi magana akan gini a yi gini akan kabari ko a yi masallaci akan wani kabari wato wani kabari yanzu saboda an an binne wani a guri a zo a yi masallacin da zai da zai da shi kabarin zai shigo ciki shi ake magana shi muka yi magana a kansa saboda haka ba mu taɓo magana akan shin menene hukuncin yin sallah a makabarta ba wanda ya sha bamban da maganar gine gine kabari ko kuma gina masallaci a akan kabari saboda haka kaga ba mas'alar ce ba bari har ma mu taɓo magana magana akan sallah a makabarta galibin malamai abinda suke cewa bai halatta ba illa iyaka sun sun saba ne wajen sallar ta ɓace idan mutum ya yi ko ba ta ɓace ba imamu ahmad yana ganin sallar mutum ta ɓace idan mutum ya yi a makabarta sallarsa ta ɓace wato yana kallon kabari ko yana tsakiyar kaburbura ba ya da sallah wasu daga cikin malamai kuma suna cewa abin da ya yi ba daidai ba amma sallar sama za a ce ta ɓaci ba ya dai aikata makruhi ne duk cewa wasu malamai suna fassala kalmar makruhi da ta zo a bakin wasu daga cikin magabata da cewa suna nufin karaha ta harimiya wato haramci suke nufi to mu ɗauko wannan mas'alar ba saboda ba wai mas'alar muke so mu shimfiɗa mu buɗe bi ta dogon bayani ba in muka ce za mu yi haka sai mu fita daga fagen tafsiri ko mu faɗa cikin wani fage saboda haka muna takaita magana ne akan abin da ya shafi lafizan da ayat ta zo da su maganar ibnu alaihim bunyanan da kuma maganar la nattakhidanna alaihim masjida amma maganar sallah ta yi ko bata yi ba ba mu shiga wannan babin ba domin yana da yana da fadi shi ba akwai maganganu da dama da mutum zai zai karanta kuma ya gani wannan maganar abdullahi dan umar idan ka duba hatta a cikin abin da kai da kanka ka rubuta ka ɗauko daga bai haƙi za ka ga yana magana ne akan sallar gawa sallar gawa in aka samu an kawo gawa a makabarta za a yi mata sallah nan ko ba za a yi ba abdullahi dan umar yana ganin za a yi mata za a yi mata sallah a yayin da wasu suke ganin a'a ba za a yi mata sallah ba sai an fita da ita daga cikin makabarta wannan shine abinda duk inda zaka duba za a ga ruwayar da ake kawo ta dan abdullahi dan umar ita ce maganar wannan shine ya kawo da aka tambayi nafi cewa ibnu umar shin yana karhanta yin sallah a tsakiyar makabarta sai yake cewa min yi sallah min yi wa nana aisha radiyallahu ta'ala anha da ummu salama lokacin da suka rasu mun musu sallah a makabarta a lokacin da muka yi wa nana aisha sallah wanda ya mana limancin ma abu huraira ne a lokacin abdullahi dan umar yana nan saboda kaga magana ce ta sallah ta gawa yadda ce ga gawa nan amma a cikin makabarta ne a iya mata sallah nan ko ba za a iya mata sallah nan ba dole sai an fito to abdullahi dan umar yana ga za a iya mata sallah nan kaga wanda ya sha bamban da mutum ya maida gurin sallarsa makabarta maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ij'alu min salatikum min salawatikum fil buyuti wa la tattakhidhuha qubura ku sanya wani bangare na sallolin ku a cikin daji kada ku maida su makabarta ana nufin sallolin nafila kada ya zama na ko da yaushe sallolin nafila ba za ku yi ta a gida ba sai dai ku yi ta a masallaci sai ya ce kada kuma yadda gidajen ku makabarta kaga wannan yana nuna kenan ita makabarta ita ce ba a sallah ko da yaushe a ciki to kada gidajen ku su zama haka to sai tambaye su ta uku da yake cewa shekaru hamsin da suka wuce wani archaeologist wato mai bincike akan abubuwa na tarihi kamar ginannuka daga gawawwaki da sauransu ya gano wani kogo a cikin jordan a wani yankin da ake kira arrajib wanda ya ce wannan kogon ya yi daidai da wanda aka yi bayaninsa a suratul kafi shi duk yana ba shi ina gyara masa hausarsa saboda dai yana ba shi siga ta mace ta yi daidai kogo namiji ne ba mace bace to amma ina gyarawa da za ku ji daɗin hausar sannan mutumin wato shi wannan archaeologist sunansa muhammad taisir da zabiyan shin sai yake cewa shin shin daman a bangaren dodan waɗannan samari suka rayu kuma a zamanin wani annabi suka rayu shin akwai fa'ida wajen ziyara wato ziyarar zuwa wannan kogo ko kuma za mu iya ambacin sunan yauwa za mu iya ambatan sunan makarantarmu ko ƙungiyarmu da asabul kafi to wannan da shi ita ce tambayarsa ta uku to ita ma ba mu zo bayani ba za mu yi bayani za mu yi ɗauraya a ƙarshen a ƙarshen ƙissar akwai wasu abubuwa waɗanda za a ji duk ba mu yi magana su ba rashin faɗar su da rashin magana akan su shi kansa zai baka wani zai baka wata wani sako na cewa me yasa ba a faɗi sunayen samarin nan ba me yasa ba a faɗi sunan sarkin da ya addabe su ba sarkin me yasa ba a faɗi garin da suka taso a ciki ba wani gari ne wannan tabbayoyin da zaka zaka ji a kwakwalwarka su kansu zaka iya gane ansa tunda inda ya inganta ya kamata in faɗa saboda duk waɗannan abubuwa labarai ne waɗanda ba su inganta ba ana dai faɗa duk akwai riwayar da aka rawaito ga zuwa ga Abdullahi dan Abbas cewa ya ambaci sunayensu amma wani ruwayar ruwaya ce wacce ke ba ingantacciya ba ruwaya ce mawdu'a abdullahi dan abbas bai ambaci sunan ko ɗaya daga cikin su ba idan har akwai sunayen da ake ambata irin abin ne da aka ake samowa daga daga ahlul kitab da wasu marubuta tarihi shi yasa za mu ga ibnu ibnu atiya ibnu atiya a cikin littafinsa al-muharrar abin al-muharrar wajiz yake cewa sunayen ma sunayen ma yadda za ka faɗe su da yadda ake faɗar su duk ya sha bamban za ga anan an ce kaza a wani an ce kaza ya ce saboda sanadin da ake jingina waɗannan sunayen gare shi bai inganta ba sanadu ila ma'rifatiha wahin haka ya ce sanadin da ake ruwaito sunayen waɗannan sanadi ne mai rauni kwarai da gaske haka nan abu hayyan al-andalusi a cikin littafinsa al-bahrul muhit shi ma abin da ya faɗa tafsirinsa shi ma irin wannan magana ya faɗa haka na ibnu hajar a cikin fathul bari saboda haka waɗannan sunaye ana dai faɗan su ne kawai haka nan dai a cike wasu gurabe da ake gani ya kamata a cike su na labarin amma ba wai dan sun inganta ba haka nan sunan garin shi kansa za ka ga saɓani mai yawa aqwal mutazariba maganganu masu dukan juna a wani lokaci a ce absus a ce tarsus wani aka ce rum haka dai za a yi ta faɗar garuruwa daban-daban to shi ma kansa wannan babu wani abu ingantacce tabbatacce da aka samu illa iyaka kowa yana faɗar inda to har haka shi ma kogon a ina yake tunda sai an gano garin da yake sannan ya tabbatar da inda kogo yake inda an gano inda kogo yake cikin bayanan mun ce ayoyin da muka karanta suna nuna mana kogon kusa yake da garin da suke ba nesa yake ba shi yasa ma da suka aiki mai so musu abinci suka ce je maza ya kawo musu yunwa suke ji falyanzur ayyuha azka ta'aman falyati falyati bi rizqin minhu wa yatalattaf to kaga a nan inda an gano inda kogon yake to da an gano garin maganar da ka kawo ta ta ta ta kasar Jordan da wannan archaeologist da da ake cewa ya ya binciko ya binciko wannan kogo akwai wannan maganar sai dai ka san magana ce wacce take akwai akwai akwai tunani na na neman kuɗi a ciki ita ƙasar za ka so ta jawo 'yan yawon buɗe ido ga shahar kai ma kana neman shawarar ko aje ko ka aje to irin wannan buƙatar ta a jawo 'yan yawon buɗe ido shi yasa aka yi ƙoƙari a tabbatar da wannan cewa ai sun gano a ƙasar su yake an gane ko sun gano a ƙasar su yake tunda sun gano a ƙasar su yake kaga za a killace shi yan yawon bude ido za a yi ta tafiya daga ko ina kowa so yake je ga kogon ashabul kafi wani ya shiga wani ma ya dan kwanta ya ce anan suka kwanta shi ma ya dan kwanta ya samu tabarru to kaga anan kudin shiga kasar da kudin kama hotel da kudin sayan abinci da kudin mota zirga zirga da visa da waye da waye kaga nan kudin tattalin arzikin kasar ne zai abu wannan abu ne da ya shafi tattalin arzikin kasa kawai shi ne dalilin da yasa aka shi wannan da ka faɗa archaeologist din wannan shi Muhammad Taisir a ni yadda na gani a wasu bayanai ba shi ne ya ya binciko ba wanda ya binciko sunan shi Rafiq Rafiq Wafa Ad-Dujani shi kuma wannan shi wannan malamin adabi ne adib ne marubucin adabi ne na larabci ta yiwu a jingina masa ko a jingina ma wancan duk zai yiwu tunda naga akwai akwai tazarun har shi kansa archaeologist din wane ne wannan ne ko ba wane bane sunan mutum biyu ake faɗa an ce a shekara ta 1963 suka gano cewa a nan a nan kuma wannan rajib din arrajib din suka ce wata wata ƙarya ce ta ba ta da nisa da babban birnin ƙasar a Amman ba ta da nisa da Amman duk bai fi kilomita bakwai ba da babban birnin ita ƙasar Jordan din to sun ce wannan arrajib din shine arraqib yawan faɗa arraqib arraqib har da ake ce arrajib duk dai da a ƙara tabbatar maka da cewa haka ne a ce an gano har da wasu kaburbura guda takwas duk da ba a gane waye na takwas din ba an gano kwakwalwar wani kare a kusa da kogon abin da din saboda ka ana jin karansu ne wanda aka binne shi shi a gurin da yake an gano kaza an gano kaza to wannan duk maganganu ne akwai maganar da ibnu atiya a cikin littafinsa a cikin tafsirinsa al-muharrar wajiz yace a can garin su a andalus spain kasar spain a wata alkarya da ake kira lucia akwai wani kogo wanda ake cewa shine na yara a kusa da shi akwai wani dan gari da ake gani shine shine absos din akwai akwai akwai masallaci da ake ga shine masallacin da aka gina har ana zuwa ana ziyartarsa abin nan abu hayyan al-andalusi mai tafsirin al-bahr al-muhit ya ce shi har ya je ma ya shiga gurin shi ma ya ƙara tabbatar saboda garin su ne shi ma so yake a ce abin a garin su yake wasu da suka zo suka karanta abin da ya rubuta kamar qurtubi suka ce kai ba su yadda ba abin a rum yake to kaga shi qurtubi duk da cewa shi ma dan yankin ne mai mutum qurtuba cikin kasar andalus ke amma bai goyi bayan maganar ba so alusi da suka zo suka rushe wannan to saboda haka za ka yi ta jin maganganu iri-iri banda wannan akwai waɗanda za ka sun ce a turkiya wasu ce a siriya wasu su ce a jordan haka nan kowa zai ta faɗa mu ma nan wata rana sai ka ji wasu sun ce sun gano wani kogo ko a nan ne abin ya faru saboda haka wannan duk jita-jita ce ba ta da wani abin nan saboda haka don wata ƙasa sun killace wani kogo sun ce shi ne to kada ka je wani tattalin arziki a ciki to saura ka waɗannan abubuwan duk ba mu faɗe su ba saboda ba su da wani inganci sannan ba su da wani muhimmanci ka san su ba su da wani muhimmanci ka san su kamar yadda za mu ga a cikin ayoyin da Allah ta'ala ya rufe wannan kissar da su domin faifan kissar su ya ƙare yanzu duk abin da zai biyo baya na ayoyin da suke gaba ta'kibi ne ƙarin bayani ne da Allah ta'ala ya kawo dangane da abin da ya faru game da
سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا الله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم da sannu za su rika cewa matasan nan su su uku ne na hudunsu shine karansu waya kuluna kuma za su rika cewa khamsatun sadisuhum kalbuhum su biyar ne na shidan su kuma karansu rajman bil gaibi suna jifa da maganar da take gaibi ce waya kuluna sab'atun kuma za su rika cewa su takwas ne wa thaminuhum kalbuhum ba su bakwai ne wa thaminuhum kalbuhum kuma na takwas na takwas na takwas din su shine karansu قل كشي ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل وبنجي ناشيني ما في سنة عددنسو باب وند يسن عددنسو سيئن كأن فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا kada ka yi jayayya dangane da sha'aninsu sai jayayyar da take bayyananniya wala tastafti fihim minhum ahada kada ka nemi fatawar ɗaya daga cikinsu dangane da wannan yaran to anan Allah ta'ala yana gaya mana irin alkhawf kutse da aka yi ta yi dangane da sha'anin kissar waɗannan matasa bayan sun ɓace bayan sun shiga kogo irin maganganun da aka yi ta yi da irin labarurukan da aka yi tarwaitowa wannan shi zai nuna maka cewa labarin tun a can farko ma tun bayan ɓace su tafiya da ɓacewar su tafiya da ta yi tafiya an yi ta samun saɓani da maganganu da soki burutsu da tatsuniyoyi a kansu shi yasa anan bayan ubangiji ta'ala ya gama ba da labarin su daman ya ce nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqqi mu za mu baka labarin su da gaskiya ka manta da dukkan sauran maganganu da kake ji da labarurruka da ake ta bayarwa yahudawa da nasara da duk wasa na tarihi ka manta duk da wannan ka karbi labarin daga wajen mu mu za mu gaya maka shi da gaskiya to anan kuma sai ubangiji ta'ala yake cewa to ga irin abubuwan da za su biyo baya na maganganu dangane da adadinsu sai ya kuluna talatatun rabi'uhum kalbuhum ko wanda za su ce su uku ne ta su uku ne na hudun su karansu wa ya kuluna khamsatun sadisuhum kalbuhum akwai wadanda kuma za su ce su su biyar ne na shidan su karansu amma Allah ya ce rajman bil gaibi suna jifa da magana da take gaibi ce wato kamar mutumin da yake jifa bai san target ɗinsa ba baya gano abin da yake so ya jifa kawai dai yana irin jifan nan da ake kira kan mai uwa da wabi amma shi ma bai san wa ina yake ina abin da ya jefa zai fada ba to kaga wannan yana nuna maka cewa maganganu ne da ake yi bisa zato ba bisa ilimi ba ba bisa yaqini ba ba bisa hujja ba shi yasa Allah ta'ala ya sifanta waɗannan maganganu na waɗannan ɗa'ifa guda biyu ta farko da ta biyu masu cewa uku biyar masu cewa abin da uku hudu masu cewa biyar shida Allah ta'ala ce rajuman bil gaibi maganganu suke yi kawai suna jifa da abin da yake gaibi ne ba su san su kansu inda zai fada ba wa yaqulu da sab'atun wa thaminuhum kalbuhum sana za su rika cewa bakwai ne na takwas din su shine karansu to kaga anan sai ba a ce rajuman bil gaibi ba wanda wannan ya ba ma wasu daga cikin malamai saƙon cewa kenan wannan maganar ta uku ita ce za ta zama daidai tunda an kawo ta ɗaya an kawo ta biyu amma sai Allah ya rushe su ya ce rajiman ne bil gaibi kawai shaci faɗi ne abin nan tatsuniya ce kanzan kurege ne to amma na biyu sai ubangiji ta'ala bai ce komai ba sai ya kawo shi shiru to sai wasu daga cikin malamai suka ce to wannan alama ce da take nuna na ukun nan shine daidai to shi yasa wasu malamai suka ce a a a a nan Allah ta'ala yana koyar da kai da sauran malamai ladabi wajen hikaito maganganu musamman a wajen karantarwa yana da kyau idan za a kawo akwal wato sabani na malamai akan wata mas'ala to in aka kawo su waɗanda ba su inganta ba sai a yi bayani a ce magana ta farko ta biyu ba ingantacciya ba ce ga ingantacciya a ciki ko ga mafi inganci a ciki ko ga abin dogaro a ciki kada kawai ka zubo maganganu ka zo an yi maka tambaya ka ce wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza kawai ka bar mai mai tambaya haka nan ma'ana shi ya je ya zaɓi kawai wacce ya ji tafi masa sauki wannan ba ɗabi'a ba ce ta ilimi abin da ya kamata ga mai ilimi ga wanda za a yi fatawa in an masa fatawa ya kokari ya ɗora mutum akan abin da shi a iya iliminsa da iya bincikensa da iya ijtihadinsa ya gamsu cewa shi ne ya fuka sai idan ya kasance shi ma bai iya yanke wato wata matsaya ba to wannan za a iya samu a iya samun tawakkufi mutum ya ce eh akwai kauli biyu uku amma ni har yanzu dai ban iya rinjayar da ɗaya daga cikinsu ba wannan za a iya samu amma ba ya zama shi ne a ɗabi'anci koyaushe mutum haka yake ba in an kawo masa tambaya kawai sai dai haikaito malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza shikenan ya kyale mutum a haka in ya kyale mutum a haka to bai masa adalci ba domin ya bar shi a cikin haisa baisa ya baisa a cikin zai yi ta ainihin tunanin to menene ba menene ba kuma shi har yanzu ba a warkar da shi ba to shi yasa Allah ta'ala kamar yadda ibnu taymiya yake cewa a wannan aya yana ba mu ladabi na koyarwa idan mun kawo maganganu to mu rauna da wanda yake da rauni sannan mu tabbatar da wanda yake shine tabbatacce sannan ubangiji ta'ala ce qul rabbi a'lamu bi iddatihim kace ubangiji na shine mafi sanin adadin su anan uban Allah ta'ala sai ya nuna mana cewa neman a san ma nawa ne ba shine mai muhimmanci ba a cikin a cikin qadiyar a cikin kissa ba ka san adadin su ba a ne muka ka gane darussan da yake cikin abin nan din su su biyar ne su su bakwai ne su su tara ne su su nawa ne wannan ba shine abin da yafi damuwa ba ko yafi muhimmanci a ciki ko ko su guda nawa ne kissar ko kuma in ce a darasin da yake ciki ba canza zai ba a ce mutum biyu ne ko uku ko biyar ko bakwai ko nawa darasin da yana nan a yadda yake saboda haka kaga sanin adadin ba shine mai mai muhimmanci ba shi yasa Allah ta'ala ce qul ka ce rabbi a'lamu bi iddatihim ubangiji na shine mafi sanin adadin su to su nawa ne ma ya'lamuhum illa qalil ba waɗanda suka san adadin su ai ma ya'lamu iddatahum illa qalil ba wanda ya san adadin su sai 'yan mutane kaɗan sai 'yan mutane kaɗan su ne waɗanda suka dace wajen hikaito adabinsu ya tabbata abdullahi dan abbas yana cewa wa ana min ha'ula qalil ni ina cikin waɗannan 'yan kaɗan ɗin saboda ka yace adadinsu shine wannan da Allah ya faɗa daga ƙarshe sab'atun wa thaminuhum kalbuhum sab'atun wa thaminuhum kalbuhum ce wannan shine adadinsu saboda haka ubangiji ta'ala yayi ishara ya bar wa masu hankali da masu basira da masu abin nan su gane cewa wanne ne a ciki daidai abdullahi dan abbas ya ce wannan shine daidai kuma da yawa daga cikin malamai abin da suka suka rinjayar kenan cewa wannan shine daidai amma dai ka sani cewa binciken wasu abubuwa da suka shafi wannan ba shine mai muhimmanci ba izinar da take cikin wannan kisa da abin da zaka dauka na darussa a cikinta shi yafi komai muhimmanci wala tas wala tumari fihim فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا Allah ce kada ka yi jayayya kada ka yi jayayya fihim dangane da al'amarinsu illa mira'an zahiran sai jayayyar da take zahira wato bayyananniya wacce ce jayayya bayyananniya wasu malamai suka ce jayayya mai hujja wato abin da yake zahiri akwai hujja zahira hujja karara to abin da yake da hujja a karara sai ka faɗa abinda ka san baka da babu wata hujja a kansa to kaka tsaya ma ana jayayya da kai a kansa suka ce sai illa mira'an zahiran ay illa mira'an zahiban bi hujjati al-khasmi zahiran ay zahiban bi hujjati al-khasmi kamar yadda wani mawaki ke cewa tilka shakatun zahirun an ka'aruha ta ay zahibun an ka'aruha saboda ka zahiran anan wani wasu malamai sun fassara shi da zahir wato sai in kana da wata hujjar da za ta rushe hujjar abokan jayayyarka amma in baka da wata hujjar da za ta rushe tasu to kada ka tsaya kana ta ja'in ja a kai wannan duk yana ƙara tabbatar maka da cewa ba a son ka kutsa cikin wani lamari da kasancewa babu wani amfani a ƙarƙashin wannan kutse babu wata samara babu wata fa'ida ko da khilaf ne za ka hikaito za ka kawo saɓani a cikin wata matsala to yi ƙoƙari ka fitar da fa'idar da take cikin saɓanin ba wai kawai ka kawo saɓanin ba dan dai ka ce an yi saɓani a'a ka yi ƙoƙari in akwai wani abin da za ka iya fitarwa ƙarƙashin wannan saɓanin na fa'ida to sai ka fitar da shi shi yasa anan ubangiji ta'ala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan wani wanda yake karanta wannan kissa cewa in zai yi jayayya game da waɗannan bayan Allah to yayi jayayya da wata hujja wacce ke bayyananniya hujja wacce ke karara amma tattaunawa akan abin da babu wata hujja akan sa baya da wani amfani saboda haka kaga ashe duk rubuce-rubuce da bincike da ake ta yi game da ina suke ina kogon su yake ya menene sunayen su duk wannan ba shi da wani amfani inda yana da amfani Allah ta'ala shi zai gaya mana duk da cewa kamar yadda muka ce sunayen da aka aka gaya aka faɗa na su waɗannan samari bai inganta ba amma wasu har sun mai da shi lakani kamar yadda al'alusi a cikin littafinsa tafsirin saruhul ma'ani yake cewa wasu sun mai da shi lakani saboda haka sai a ce sunan waɗannan yaran yana dafa'i magani abin nan dafa'i ne ko sunan waɗannan yaran in mutum yana zazzabi mai tsanani in aka rubuta masa ya sha ko aka rubuta masa ya ɗaura a goshinsa zai warke ko kuma a'a macen da take cikin naƙuda a rubuta mata a ɗaura mata a cinye ta tagu za ta haihu cikin sauki ko kuma wani wanda kayansa ko yake neman wata bukata to ya- ya ya karanta waɗannan sunaye shi ma zai samu biyan bukatarsa ko zai yi tafiya yana da abin da zai ajiye baya san in ya dawo ya samu abin ya salwanta to waɗannan sunaye ya rubuta su za su tsare masa kaga tsuniyoyi ne ba su da wani abin nan to duk abin da kaga Allah ta'ala bai jawo hankalinka a kansa ba bai yi maka ishara zuwa gare shi ba to kawai ka bar shi inda yana da amfani ubangiji ta'ala zai gaya maka don cewa nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq za mu baka labarin su da gaske saboda ubangiji da gaske ya ba da labarin su da haka duk wani abin da yake gaske ba gangan ba ubangiji ta'ala ya faɗa maka shi ya ishe ka kuma ba buƙatar a shiga wani abu saboda haka ubangiji ta'ala ya ce kada ka tsaya kana ta jayayya dangane da sha'anin waɗannan yara illa mira'an zahiran sai jayayyar da take da hujja bayyananniya wato ka ji wata maganar da aka yi kana da hujja bayyananniya to shiga kai ma ka ce wani abu akai ba ka da ita yi shiru kawai rabu da su su yi ta abin nan soki burutsunsu Allah ce wala tastafti fihim minhum ahada kada ka ce za ka ربي لأقرب وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا sannan Allah ta'ala ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah kada ka ce game da wani abu kowane iri ne kada ka faɗa game da wani abu cewa ni mai aikata kaza ne ni mai aikata shi ne gadan gobe illa an ya sha Allah sai dai in Allah ya so wato sai idan ka haɗa da in Allah ya so wadkur rabbaka idza nasita kuma ka tuna ka ambaci ubangijinka yayin da ka manta wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadha rashada kuma ka ce tsammanin ubangiji na zai shiryar da ni ga zuwa mafi kusancin shiriya fiye da wannan a wannan fadakarwa ce da taujihi Allah ta'ala yake wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam da duk ma mai karatu cewa kada ya ce gobe ko jibi ko nan da sati ɗaya ko wata ɗaya ko shekara ɗaya zan yi abu kaza gadan a nan ba wai ana nufin algad na gobe kawai ana nufin mustaqbal ana nufin abin da zai zo nan gaba shi ake nufi da gad ba wai kawai ana nufin gobe ba in jibi ne za ka iya faɗa ko in sati ɗaya ne ka iya yi ko da baka ce insha Allah ba a'a anan ana nufin algad ba- larabawa suna amfani da kalmar gad suna nufin mustaqbal suna nufin nan nan gaba abinda zai zo nan gaba shi yasa Allah ta'ala anan yayi amfani da ta kalmar algat saboda ka abinda duk zaka yi a nan gaba gobe jibi sati daya wata daya to ka mai da shi zuwa ga mashi'ar Allah domin Allah ta'ala shi ne ya san dukkan komai ya san abin da ya wakana da abin da zai wakana da abin da ba bai wakana ba in zai wakana ya zai wakana kamar da ya tabbata a cikin sahihaini daga abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa annabi sulaiman alaihi salam ya taba cewa la aqufanna laylata ala 70 imra'atan wa fi riwayatin ala 90 imra'atan wa fi riwayatin 100 imra'atin تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. يجي زنزاغ ماتانا أدرنا سوسو سبعين ko su casa'in a wata ruwaya ɗari kowace za ta haifi saurayi ko za ta haifi mayaki wanda zai yaƙi fi sabilillahi sai aka ce da shi a wata ruwayar sai a mala'ika ya ce da shi kul insha Allah ka ce insha Allah falam ya kul sai bai samu ya faɗa ba fatafa bihim ya kewaya su falam yalid minhunna illa imra'atun wahidatun nisfa insani babu wata da ta haihu daga cikinsu sai mace ɗaya ita ce ta samu ciki ita ma da ta zo haihuwa sai ta haifi rabin mutum sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wallazi nafsi bi yadihi law qala insha Allah lam yahnas wa kana darkan li hajatihi na rantse da wanda raina yake hannunsa da ya ce insha Allah to da ba zai samu tasgaro ba da ba zai samu abin da zai karya wannan burin nashi ba kuma bukatarsa za ta biya wa fi riwayatin a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala qatalu fi sabilillahi fursanan ajma'ina kuma da dukkanin su sai sun yaki wajen ɗaukaka kalmar Allah saboda haka wannan yana nuna cewa duk abin da mutum zai ce zai yi to ya hada da insha Allah domin mashi'ar Allah a komai na mutum komai na halitta yana karkashin mashi'ar Allah babu wani abin da yake wakana karkashi ba karkashin mashi'ar Allah ba abinda Allah ya so shi ne yake wakana abinda Allah bai so ya wakana ba to babu wanda ya sai sashe wakana saboda ka ashe kaga akwai bukatar kai wannan don haka anan hanin da Allah ta'ala yi wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama duk da cewa khidabin maganar an fuskantar da ita ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ka ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan sai dai ana nufin kowa da kowa dukkan wani mukallafi ya shiga ciki idan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi karan kansa ya shiga karkashin wannan to wane ne kuma ba zai shiga ba kaga kowa da kowa yana karkashin wannan duk abin da za ka yi ka tabbata ka ce insha Allahu ka tabbata ka jingina abin zuwa ga wato mashi'ar Ubangiji ta'ala shi yasa za ka ga musulmi waɗanda suke maganar yanayi za ga galibinsu a yadda na kula dai galibi duk kafafun watsa labarai daga galibi in aka faɗi cewa za a samu ruwan sama za a yi goguwa za a yi rana za a yi kaza za ka ji ana ƙara da insha Allahu to amma in da za ka koma na arna ma ruwansu kawai za a yi za a yi za a yi ruwa kawai za a yi to kaga nan bambancin musulmi yake da arni shi yasa wanda kaga musulmi ne kuma ka je yana irin wannan cika baki za a yi za a yi baya kawo insha Allah to akwai matsala cikin akidarsa ko bai gama sanin musuluncin yadda ya kamata ba saboda musulmi baya yankewa ga abin da yake nan gaba zai zo sai ya hada da mashi'ar Allah saboda komai nashi ba a hannun sa yake ba a hannun Allah yake akwai mutuwa akwai rashin lafiya akwai matsaloli saboda haka in in a yanzu kana jin cewa kana da kuɗin da zaka iya abu kaza gobe kafin goben Allah na iya kwace kuɗin in kana da lafiyar da kake gobe zaka iya abu kaza kafin goben Allah na iya raba ka da lafiyar Allah na iya karɓar ran ma gaba daya saboda ka ashe ka ga komai naka ba a hannunka yake ba a hannun Allah yake sannan kuma tunaninka ma na iya canzawa kana iya cewa zan yi goben kuma ka ga kai idan kai zaka cutu da haka ya kamata dai kakkai abin nan ka fasa shi to kaga ashe duk abubuwa ne wanda kai baka san su ba amma za su iya su faru ashe kaga ya kamata ka ce insha Allah insha Allah ka ce insha Allah Allah ta'ala da tawma ta sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin ba abinda kuka so ne zai ke wakana ba sai abin da Allah ta'ala Ubangiji wato rabbul alamina Ubangijin duniya ya ga dama shi yake wakana kuma ambatan insha Allahu zai ƙara sanya al'amarin ka zo da sauki ka samu taisiri na Ubangiji a ciki kuma zai ƙara sa ka samu albarkar ma al'amarin ka sa sunan Allah a ciki saboda ka Allah ta'ala sai ya albarkaci abin sannan kuma istisna'i shi ma ka yi wannan togaciya insha Allahu zai raba ka da a ce kayi alkayi alkawari ka karya kayi alkawari ka karya ko a rantsuwa ce kayi rantsuwa kuma ka karya in har mutum ko rantsuwa yayi ko mutum rantsuwa yayi in ya hada rantsuwar sa nan take da insha Allah to in abin bai yi ba a cewa ya kafara saboda ya yi istisna'i tun a farko saboda ka ubangiji ta'ala shine bai bai bai ga dama abin ya wakana ba kuma tunda ya riga yayi wannan to ya dauke wa kansa to shine gaba Allah ta'ala sai ya ce wa kun rabbaka idza nasita ka ambaci ubangijinka yayin da ka manta to wannan ka ambaci ubangijinka yayin da ka manta akwai maganganu biyu shahararru na malaman tafsiri me ake nufi shin wannan aya tana da alaka da da waccan magana ko kuma wannan magana tana da alaka da waccan magana ta wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah ko ba ta da alaka to magana ta farko wasu malamai suka ce tana da alaka tana da alaka da waccan magana wato kada ka ce gobe zan yi abu kaza sai ka ce insha Allah sannan idan ka manta baka ce ba to da ka tuna ka ce insha Allah ka manta baka faɗa ba to da zarar ka tuna to ka ce insha Allah wannan shine maganar jumhur shine maganar mafi yawancin malamai dangane da tafsirin ayar wazkur rabbaka idza nasita ay nasita an taqula insha Allah yayin da ka manta ka ce insha Allah to ka da ka tuna ce insha Allah wannan ita ce maganar Abdullahi dan Abbas da Al-Hasan al-Basri da Abu al-Aliya da malamai da dama haka suka fassara ayar amma akwai wasu daga cikin malamai waɗanda suka fassara ayar da cewa ba ta da ta'alluki ba ta da alaka da abin da ya gabata wazkur rabbaka idza nasita wato in kai mantuwa to ka ambaci ubangijinka wato lokacin da kake so ka tuna wani abu sai ka manta shi kana so ka tuna shi amma ka kasa tuna shi to ka ambaci Allah wannan zai taimaka wajen ka tuna abin domin mantuwar ta samo asali daga shedan shi ya mantar da kai ambatan Allah kuma yana fatattaka shedan saboda ka yayin da ka ambaci Allah to sai ka rabu da shaidanin sanya wannan mantuwar shaidanin mantuwar sai ka tuno abin suka ce saboda akwai inda Allah ta'ala alqur'ani ya nuna mana mantuwa tana zuwa daga shaidan fa an samu shaytanu zikra rabbi wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhu madhkurni inda rabbika fa an samu shaytanu zikra rabbihi falabitha fi sijni bid'a sinin kaga Allah ta'ala sai ce fa an samu shaytanu ana magana annabi Yusuf alaihi salam lokacin da waɗannan abokan zamansa a cikin kurkuku su su biyu za su fita daga cikin kurkuku ya ce to ko tuna ni a wajen ubangidanku Allah ce fa an samu shaitana zikirar rabbi sai ya manta bai ambaci Allah bai tuna ya kamata ya tuna Allah ta'ala shi zai fitar da shi ba ba abin nan ba ba ubangidansu ba to sai Allah ya jingina mantuwar zuwa gare shi Allah ta'ala a kissar annabi Musa alaihi salam da za ta zo mana a nan gaba Allah ta'ala yana gaya mana cewa shi wannan fata wato annabi Yusha yana cewa wa ma ansanihu illa shaytan an azkura ba wanda ya mantar da ni sai ya mantar da ni in gaya maka cewa kifin nan fa ya fita ya koma ruwa sai shaytan kaga sai jingina mantuwar zuwa ga shaytan Allah ta'ala yana cewa istahwaza alaihim ash-shaytan fa ansahum dhikrallah shaidan ya ci galaba a kansu saboda haka ya mantar da su ambatan Allah wa in ma yunsi yallaka shaitan fala taqud ba'da dhikra ma alqawmi zalimin Allah ta'ala ce in shaidan ya mantar da kai to bayan ka tana kakka yadda ka zauna tare da mutanen da suke azzalimai ambatan Allah yana raba mutum da shaidan rashin ambatan Allah kuma na kusanto shaidan zuwa ga mutum wa man ya'shu an dhikrir rahmani uqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin Allah ce duk wanda ya kauce ko ya gafala ga barin ambatan Allah mai rahama to sai mu hada shi da shedan ya zama yana tare da shi shi yasa Allah ta'ala ya koyar da mu mu ce a'udhu bi qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas kace ina neman tsari da ubangijin mutane malikin nas mamallakin mutane ilahin nas abun bautar mutane min sharril waswasil khannas daga sharrin mai waswasi wanda yake mai yawan komawa da baya wato zai zo ya yi wa mutum waswasi yayin da mutum ya gafara bai ambaci Allah ba sai ya zo ya rika masa waswasi a cikin zuciyarsa al khannas sai ya koma yawan komawa da baya duk sanda aka ambaci sunan Allah to duk sanda kuma ba sunan Allah to sai ya koma da baya to wasu malamai suka ce wannan واذكر ربك إذا نسيت yana nufin cewa in ka manta wani abu to ka ce subhanallah subhanallah wannan zai sa ka tuno wannan abin da ka manta wannan tafsiri ne da wasu suka faɗa amma kasancewar ayar tana da alaka da waccan ayar da ta gabata ya fi zama wato zahiri ya fi zama zahiri ubangiji ta'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan wani wanda yake sauraron wannan bayani cewa kada ya ce gobe zan yi abu kaza sai ya ce insha Allah in kuma ya manta bai faɗa ba to ya faɗa sai dai wace irin wani irin tazara ce idan ya faɗa za ta amfane shi wasu malamai suka ce ko da dama daga cikin malamai abinda suke cewa zai amfane shi ya faɗa a ko da wanda lokaci ya tuna ko da wanda lokaci ya tuna anan ubangiji ta ala bai masa lokaci ba yace in ka tuna kafin lokaci kaza saboda haka in bayan kwana bayan sati biyu bayan wata daya wata biyu shekara daya in ka tuna to ka ce insha Allah ka faɗi insha Allah din wannan zai taimaka maka amma zai raba ka da kafara da a ce za ka karya rantsuwar mutum da ya yi rantsuwa sai bayan zai yi abu kaza sai bayan kwana biyu uku hudu yana so ya fasa yin abin sai ya ce insha Allah sai ya karya rantsuwarsa yayi bai yi ba ibnu abbas ibn abbas riwaya sahihiya a cikin musadrak na hakim da sunan al-kubra na baihaqi yana cewa idza halafa ar-rajulu ala yaminin falahu an yastathniya walau ila sana idan mutum yayi rantsuwa yana da damar yayi ta guciya ko da bayan shekara ne to inna ma nazalat hadhihi al-ayatu fi fi hadha wannan ayat ta sauka akan haka واذكر ربك إذا نسيت أي إذا ذكر استثنى إن ياتنا يأتوا بتيا علي بن مسهر يتي وكان الأعمش على هذا babban malamin hadisin na al'amash Suleiman ibn Mihran Abu Muhammad cewa shi ma yana kan wannan ra'ayi na Abdullahi dan Abbas sai dai malamai sun ce Abdullahi dan Abbas ba yana nufin cewa ko bayan shekara in kai rantsuwa kace insha Allah kana da baka kare wannan rantsuwa ba suka ce ba haka yake nufi ba yana nufin in ka yi rantsuwa baka ce insha Allah ba bayan shekara ka faɗi insha Allah to wannan ka zo da abin da ake bukata amma ba wai za ta ɗauke maka hinsi ba ba za ta ɗauke maka fara ba kafara tana nan a kanka tunda ba in ba haka ba to ai babu wani abin ba wata rantsuwa da za ta kullu ba wani yarjejeniya ko wani alkawari da zai kullu saboda in dai har ya zamana in ka kulla alkawarin kana da ce insha Allah ka rushe abin da abin nan abin nan khalifan al-abbasi al-saffah abu mansur al-saffah lokacin da aka aka zo aka gaya masa cewa abu hanifa yana cewa in mutum ya yi istisna'i wato ya yi togaciya ba a majalisin da ya ba a daidai lokacin da yake magana ba ba za ta yi amfani ba sai ya yi kafara sai ya ce a kirawo shi ma'ana ya saba wa kakannin ya saba wa kakansa ba kakansa abdullahi dan abbas ga abin da ya ce amma shi yana fitawa da abin da ya saba wa kakansa a je a zo masa da shi aka zo da abu hanifa abu hanifa ya ce to wannan abin maslaha kace kai in yi wannan fitowar kai za a taimaka kai zan taimakawa ce saboda kai da rantsuwa kake karɓar caffa mubaya'a ta mutane mutane za su so su maka mubaya'a bisa rantsuwa ce idan har suna da damar in sun fita za su iya karya shi kenan sai su fita su karya daga baya su yi maka kuruji su yi maka gore rantsuwar su ta tafi ba a bakin komai ba ya ce a in haka ne je kaka ci gaba da fitawarka shi yasa wasu malamai suka ce inda a ce za ta irin wannan togaciyar za ta yi amfani da ta amfani annabi ayyub Allah ta'ala da ba zai ce da shi wa khuz bi yadika dhikran wa fadrib bihi wa la tahnas da sai a ce da ba za a ce a je ɗauki wasu abin nan wasu abin nan tsintsiya ba ya daki matarsa da shi shikenan ba zai yi ba zai yi kafara ba da kawai sai a ce kawai kace insha Allah to sai ba a ce masa insha Allah ba sai aka bashi wani abin da ya fi wannan wahala to saboda haka idan mutum ya yi rantsuwa idan mutum ya yi magana ko ya yi rantsuwa yana da damar ya ce insha Allah matukar wata maganar ba ta shiga tsakanin wannan maganar tashi da rantsuwarsa ba in ya riga ya shiga wata maganar to shikenan ya katse ko kuma ya kasance a wannan majalisin bai tashi ba amma mafi inganci dai shine ya kasance babu wata maganar mai tsawo da ta shiga tsakanin maganarsa ta farko ya yi magana ya ɗan yi shiru sai can ya tuna bai ce insha Allah ba sai ce insha Allah to ya yi wannan dan tsaiko da aka samu na shiru ba zai cutar da shi ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata hadisi yana to la'amtu wanna quraishan la'amtu wanna quraishan thumma sakata thumma qala fi salisa insha Allah ce lalle sai da ki quraisha lalle sai da ki quraisha annabi ya shiru can kuma sai ce insha Allah wannan insha Allah kuma ta yi amfani saboda wannan saiko da aka samu wani abu bai shiga tsakani ba amma in mutum ya zama an yi ɗauki lokaci bai faɗi insha Allah ba to sanda duk ya tuna ya faɗa wannan zai taimaka masa wajen ya zan ba shi da laifi a gurin Allah amma kafara in har ya karya wannan rantsuwa sai yayi asa an yadiya ni rabbi li aqrab min hadha rashada sannan kuma ya addu'a saboda kasancewarsa shi mai kuskure ne mai shi dan adam mai kuskure ne mai yin daidai ne yayi addu'a bayan yayi bayan ya manta bai ce insha Allah ba in ya tuna ya ce insha Allah kuma ya addu'a Allah ta'ala ya sa masa wato dacewa da mafita a cikin duk al'amarinsa fiye da abin da ya ce zai yi kuma daga baya ya gane cewa abin da ya ce zai yi din ba shi ne ya kamata ya yi ba ya yi addu'a Allah ta'ala ya shirya da shi zuwa ga abin da ya fi wannan zama shiriya da dacewa da rahama gare shi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh